الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سما بقية التي أرضي صاحب العصر والزمان أرواحنا له فداء to yau insha Allah karatunmu zai zama sharhin karatun da muka yi bane kudu ba ta 143 fil istiska inda amir mai alaihissalam ya fara cewa ala wa annal arda laki ta hamilukum wannan hudu ba amirul mumini alayhi salam ya yi ta ne a matsayin hudu ba a yayin bidan ruwa roƙon ruwa kuma kamar hudu ba ta jin ko 114 ne baya 114 baya magana akan istiska to kuma can lokacin mun yi dogon magana akan al'amarin roƙon ruwa mun yi magana kan adab ɗinsa yadda akan yi laduban da aka muƙaddima ta kafin aje da kuma yadda ake yin roƙon ruwa ɗin da shigan da akan yi da sauransu duk ba sai mun maimaita wannan ba duk yana can a baya insha Allah da hadda hukumce-hukumcensa da sauransu da sauransu to a ciki an nuna cewa an yi bayani mai tsawo wani da yake magana a can akan huduban ne wannan wani yanki ne na huduban tasa ba huduban ba ce zalla kamar da shi sharifin da yakan yanko wani abu ne kawai cikin adab din an nuna cewa ainihin akwai huduba wanda liman zai a ciki ya ya tunatar da mutane ya tsoratar da su allah ya kuma tunatar da su dangane da barin sakon Allah don yana wani yakan kawo janyo rashin ruwan sama kuma ya tunatar da su dangane da mai da haƙoƙi haƙoƙin mutane da ire-iren su sannan kuma ya addu'a to shine wannan yanki na na huduban nasa wannan ya kunshi wani bangare na huduban ne a nan amirul mumin alaihissalam ya fara da waɗansu muƙaddimomi masu muhimmanci don jawo hankalin masu sauraro na abubuwan da suka shiga cikin al'amarin biɗan karɓan addu'a kamar dama yana cikin abin da ake bukatar liman ya yi farko ya faɗakar da su a zama ce farkon hudu ban farko a wannan yanki kenan na hudu ba ne ya faɗakar da su dangane da waɗannan halitta da suke gani sama da ƙasa wannan ƙuduran allah ne subhanahu wata'ala wanda suke ba suna yin masu ne ai ba suna mutane ne aiki ba a an tsaye da su ne a wani ƙa'ida wanda suke a kai wanda wato wanda ke nufin wani ne yake yake tafiyar da al'amuransu shi kuma ya tsara abin su tafi da shi hakan sai ya zama suna ganin wa'annan abubuwan suna biyan bukatansu don san cewa ainihin akwai mai juya al'amura to shi ne Allah ta'ala idan idan ka ga wani abu na motsi to kai ka san akwai wani dalili ma'ana akwai mai motsa shi kamar ka ga mota tana tafiya to kasan cewa wani ke tafi da ko ka ga jirgi a sama to inda a ce za ka ga mota tana tafiya ba kowa a ciki to kai kasan wani na matsa remote akwai wani mai juya wata ga nesa yake yake sarrafa wannan al'amura din kasan ba za ka ce kawai haka nan kawai take kamar yadda in kaga in kaga inuwa yana nokewa kasan cewa akwai wani abu kenan akwai jiki in kaga inuwa yana motsi akwai jiki wanda ya samar da inuwa to kuma akwai haske da ke bayan jiki din sauraka bayan za a ce inuwa na motsi sai dai a ce ainihin akwai abin da ke juyawa wanda ya samar da wannan motsi don motsuwa misali mai inuwa ƙashin kansa shi ke motsawa yau shi ƙarfi inuwa ba shi ke motsawa ba ainihin juyawan wani abu ne ya samar da shi wani jiki ne da ya samar da shi da kuma hasken da ke baya da kuma motsawan ko jikin ne ko Allah ko Allah sai ya samar da kuma motsin inuwa din amma in ba ka ba inuwa kashin kansa ba zai ba inuwa kashin kanta ga ce ba ba za ta iya motsawa ba to haka nan wannan duniya sama da ƙasa da kake gani sama da ƙasa ainihin juya su ake karkarin tasarrufin wani ne shine Allah ta'ala to sai fara da cewa ala wa in wa annal arda allati tahmilukum was sama allati tadullukum ƙasan da take ɗauke da ku da saman ta rufe ku wato sama a nan tamkar rufi ne ƙasa kuma kamar daɓe wannan kuma ma'ana ne na ce sama haka nan sama an ce majazi ne domin yana nufin abin nufi da sama a nan abin da ke bebishin kawo kwankwakin ba tamaman sama ta ɗaya ta biyu har zuwa ta bakwai ba ba su yake ne ba abinda ke birbishin ku domin ana kiran ruwa ma ana cewa ana ce mashi ma sama shi ma tun daga sama ya kan sauko to kuma nuna cewa ainihin ruwa daga sama ne ayoyi da daman gaske sun nuna haka nan kuma sun nuna cewa ruwan sama ruwan nan da muke gani daga sama ana ana yin sa ne ba shi ke kansa ba wato juya shi ake ayoyi daban-daban a cikin alkur'ani wasu za mu kawo amma alkur'ani fa kam da yawa za ana ta cin karo da ayan da ayoyi da Allah ta'ala ke batun saukar da ruwa daga sama cewa iko ne nasa a cikin suratun nahl yana cewa huwa allazi anzala minas sama'i ma'a har wala wace wallahu anzala minas sama'i ma'a duk a cikin nahl yana cewa al shine yake saukar da ruwa daga sama kuma Allah ya saukar da ruwa daga sama to kaga sama anan kinaya ga wace sama hakikatan rike akwai masu sharhi wasu sun ta magana sun ce mu ɗauki lafazin a hakikanin sun san cewa majazi ne kawai na nufin abin da yake birbishin to kuma Allah ta'ala yana cewa a cikin fatir wallahu alladhi arsala riyaha fatuthiru sahaban wa suqnahu ila baladin mayyitin wa ahyana bihi al-arda ba'da mawtiha Allah shine wannan da ya aiko da isaka jam'in iska ke ban san ko bahaushe yana cewa isaka din ba a matsayin jam'in iska domin bahaushe in ya ce iskoki wa yansu abubuwa yake nufi to isaka allah ke aiko da iska sai ta tafiru sabanta ta tattara girgije fasu kunahu ila baladin mai sai mu shayar da wannan ruwan wato ruwan da daga wannan girgijen mu shayar da ruwa ba shayar da ƙasa bayan mutuwanta kaga wannan ya nuna daga sama din ainihin ana ganin giragizai to Allah ta'ala ke aiko da iska wadda take tattara ba ma iska ba jam'in iska daban-daban isaka don wannan iskan za ta horo ta nan ta horo ta nan ta horo sai ta tattara giragizai ɗin guguda ta dunkula shi tamkar ka hango shi daga sama kamar tsauni kamar wani tsauni na dutse wanda yake za ka ci kamar masu a ƙosa shi ne amma an abin a shirki shi ne sai aka kama an shiga hayaki amma ruwa ke tattare to sannan kuma sai ya shayar da ruwa mata ƙasa matatta yace kuma huwa allazi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati shine wannan da ke aiko da isaka a matsayin albishir gaba ga rahamarsa wato kafin kaga iska din daban-daban kenan akwai iska da take fisgowa akwai wanda take tunkunawa akwai iska da takan zo kafin zuwan ruwan sama ta wuce to har ma idan ta zo mutane za su ji kanshi za su fara shakan kanshin ruwan sama za su gane cewa ruwa ke tafi shine albishir gaba ga rahamarsa wato ruwa na nan tafi kenan mutum ya fara jin wannan iska din wanda take dauke da damshi da wani kamshi kanshi na cewa albishirin ku ga ruwa na hatta idza aqallat sahaban thiqala har yayin da ta tattara giragizai nauyaya wato iska iska din kenan ko kuma ce isaka din tattara suka sukuna huli baladin mai sai mu shayar da shi ga ƙasa matatta ba an zalna bi hilma sai mu saukar da ruwa da gare shi to kaga wannan shigen irin wannan ce a cikin arab ayoyi alkur'ani daban daban daban daban duk sun magana dangane da al'amarin yadda allah ta'ala shi ke saukar da ruwa daga sama kuma yana ya faɗi kuma yadda yake yin hakanan ɗin yadda yake tattara giragizai ya tunkuɗa shi ya saukar da shi to kuma rayoyi daban-daban su masu nuna hakan daga cikin rayoyi akwai wanda aka samu a cikin ilar da shara'i na sheikh saduk da da isnadinsa daga ibn sadaka daga imam ja'far bin muhammad alaihi assalam daga babansa daga kama kama da ya ce har yanzu a yansa ya ce kana aliyun alaihi salam ya kuma fil matsari awwal matsarin yumtaru hatta yubtalla ra'asahu yubtalla ra'asahu wa lihiyatahu wa thiyabahu ya ce ali alaihi salam ya kasance yakan yakan tsaya a ruwan sama na farko farkon ruwa da aka yi na sama har sai ya jika kansa da gemunsa da tufansa ruwan farko da yake shi bahaushe yana ce ma matsar yana ce mashi ruwa ne hannukan ce irin wa'annan kalmomi ya kamata bahaushe tun da baya da shi ya ɗauka kamar ya ce maɗari ya huta in ya ce maɗari zai fi sauƙi ya dunga ce masa ruwa ruwa wanda ake sha dinnan sai ce masa ruwan famfo ruwan rijiya ruwan kogi ruwan sama ruwan kaza haba mala to na saman akalla a ce mashi matsari mana a huta to shi kenan ce matsari kila ba za a gane ba barin kira shi kawai ruwan da ake ce masa na sama ɗin to ruwan farko saukan farko shi amirul mumin alaihi salam ya kasance idan ya sauka yakan tsaya a ƙarƙashinsa wannan wani littafi ya kawo shi a ƙurbul manaz a ƙurbul isnad afuwan ina zuwa don anan ba duka ya kawo magana ba kuna ga akwai wani dabarun yau hadisin yana cikin wani littafi mai suna ƙurbul isnad mutum yana da shi a cikin aishi akwai shi ƙurbul isnad akwai wani babi wanda ya kawo a hadis mutafarrika ba a kan wani babi ba ne to duba shafi saba'in da uku qurbul isnad to sai ce ainihin yakan tsaya har sai ruwan nan ya jika kansa da gemunsa da tufansa fa yuqalu lahu ya amiral mu'minin alkinnu alkin ko alkinnu ne alkin sai mutane su ya amirul mu'minin alkinnu alkin ma'ana daga alkin shine kamar sutura rufi wato wannan abu rufaffen abu ba mu gane ba wato meme ma'anan wannan ma'ana ke alkin alkin wannan abu rufaffen wato meme ma'anan wannan duk ba mu gane ba ma'ana shine suka ce wannan abu rufaffen abu wato me hikiman da kan tsaya a ruwa ruwan farko na sama ka jike sai ya ce inna hadha ma'un qaribul ahdi bil arsh wannan ruwa ne da bai daɗe da rabuwa da al'arshi ba wato ba da jimawa bai ruwa al'arshi sannan sai kawo hadisin da tsawonsa yana ma'e magana ba da bai kawo shi dukkanin ba sai kawo ya ce inna ta al'arshi baharan fihi ma'un yambitu bihi arzaq yambitu bihi arzaqul hayawanat yace a karkashin al'arshi akwai kogi wanda yake cikinsa akwai ruwa wanda da shi wannan ruwan ne Allah ke tsirar da arzikokin masu rai hayawanat masu rai duka kenan ba za mu ci musu dabbobi a nan abubuwan da ke da rai mutane da dabbobi da tsire-tsire duk wai za a raddalahu an yumbita bihi ma ya sha'u lahum rahmatan minhu aw hallahu azza wa jalla fa mattara minhu ma sha'a min sama'in ila sama'in hal ta yasira ila sama'in duniya in Allah ya so ya nufin ya tsirar musu da abin da ya so na rahamarsa sai Allah ya wahayi azza wa jalla sai daga wannan kogin sai wani ruwa daga cikinsa yadda sai ya zubo ya zuwa sama sannan ya je zuwa sama wato je dinga dindin da karkashin al'arshi kenan tun da domin al'arshi ma ita ma sama ce muna cewa ko da ke muna cewa sammai bakwai amma muna iya cewa ma sammai tara mun ga dama domin sama ta takwas ana ce mata kursi sama ta tara ana ce mata al'arshi domin kowace sama ta rutsa da duk wannan gudan ƙasa da muke aka yi wannan gudan ƙasa gashi sama ta ɗaya ta rufe shi rijim sai kuma aka sami tazara sai kuma aka yi sama ta biyu shi ma ta rufe haka rijim har sama ta bakwai sannan sai aka yi kursi shi kuma ya rullube sama ta bakwai sannan kuma aka yi al'arshi ya rullube kursi kowanne kamar na taɓa sha na sha da misali mutum ya gane sun ce da za ka aje ƙwaron gero ka aje ƙwai ka kwatanta girman su za ka ga ƙwaron gero guda nawa ne zai maka ƙwaron ƙwai to kuma da za ka aje ƙwai waje ɗaya ka aje ƙwallo wanda yara kan buga ɗin nan to za ka kuma ƙwai nawa ne zai kai girman ƙwallo to da za ka aje ƙwallo na bugawa ta maula ka aje kurratul ardiya wannan ƙasa da muke zaune a kai don shi ma haka yake dunkulalle ne ka aje shi waje guda ka aje ƙasa ya kaga bambancin girma to an ce yadda yadda ainihin ƙasa ainihin yadda ƙasa ya take daga zuwa ga saman farko kamar yadda saman farko ke ganin kwaya kamar kwayan gero masara haka sama ɗaya da take ganin sama ƙasa sama ta biyu kuma haka take ganin sama ta ɗaya haka nan kuma haka za na uku ke ta uku take ganin ta biyu har ya zuwa ta bakwai take ganin shida haka kuma kursi ke ganin sama ta bakwai haka kuma al'arshi ke ganin kursi okay. to daga ƙarƙashin al'arshin ne akwai kogi to in allah ta'ala ya so zubo ruwa ga rahama ga bayansa da ke doron ƙasa sai sa wannan daga wannan kogin sai ya wahayi ga wani ruwa sai ya tashi daga wannan kogin sai ya zubo sai ya zubo kan kan kursi kenan shi kuma sai ya zubo kan sama ta bakwai sannan ya zubo kan sama ta ta shida haka da har ya zo saman duniya ta ƙasar nan ya sauko saboda haka ruwan farko cakuɗe yake da wani ruwan kogin da ke ƙarƙashin al'arshi to hatta ya sir ila sama'in duniya har ya zo saman duniya sama ta ɗaya kenan fatul ƙihi ila sahabi sai wannan sai ta wurga shi akan girgije bi manzilatul gurbal a matsayin kamar guga kamar ta watsa mashi kamar guga ɗaya sun mai yuhi Allahu azza wa jalla ila sahabi sannan Allah ya ma girgijen wahayi ya ce ihtinihi wa azibihi zauban almirhi fil ma'i thumma antalqi bihi ila mawdi'i kaza wa kaza wa aban aw ghayra wa ababan aw ghayra abab sannan Allah ta'ala ce da wannan ruwan da ya sauko kamar guga akan girgi sai ce kwaba shi narka shi kamar yadda ake narka gishiri a ruwa sannan tafi da shi zuwa wuri kaza da kaza ki zuba da yawa ko kaɗan fataqduru alaihim ala nahwi alladhi ya'muru ya'muru habi sai sai ta je ta ta zuzzuba kadar digo digo ta yadda aka ce an ce ai zuba da yawa ta zuba da yawa an ce a zuba kaɗan ta zuba kaɗan falaisa min qadarin taqduru illa wa ma'aha malakun hatta tada'uha bi mawdi'a ba wani digo na ruwa face akwai mala'iki tare da shi har a sa ruwan a inda ake ake ba alladhi hadisin yana da tsawo mutum ya duba nan ya dan ƙara walam tazal min as-sama'i qatratun min matarin illa bi adadin ma'dud wa waznin ma'lum to ba wani digo na ruwa daga sama face ana kididdigawa ne kowane ruwan da aka yi kai ba ba yana dige-dige ne ke za ko in yi dige-dige yawa za a gan shi ya zubo shar amma a manzilan kowane ɗigo ne yake to kowane ɗigo sai an ƙididdige shi ƙididdigagge ne wa wazinin ma'alum da kuma nauyi sananne wato nauyin a inda abin asa skeli irin namu skelin sai mu ce mashi kilo nawa ne nauyinsa ko ton nawa illa ma kana fi yau mai tsofa ala ahdin nabi nuhun ra'adin nuhun nabi sallallahu alaihi ya ce sai dai ruwan ufana da ya sauka zamanin annabi nuhu alaihi salam fa inna huwa zara ma'un munhamir bila adadin wala zawazan shi wannan ya sauka ne ruwa mamako babu kididdiga babu kuma au an buɗe saman ne aka ce ta kwaro kawai ba ma kididdiga ko gudanarwa sai daga ba ka ce ya yi saka to amma ba ka ba duk ruwan da kaga ake yi an kididdiga ne to ka lura da kowane digo akwai mala'ikin da ke saukar da shi a inda aka ce saukar duk wanda ya ga ruwan sama wancan karin nake ba duk wanda ya ga ruwan sama ya ce bisa haɗari ake ba da hankali domin ko da ganin ruwan sama aikin hankali ne ko da ganin ruwan sama aikin hankali don za ka ga ana ruwa ɗin ba ana yi ne duk a ko da a gari guda ne ba duk garin ne duk wani lokaci sai kaga an yi wani bangare wani bangaren ba yi ba wata wani kuma sai a yi bangaren da ba yi ba sai haka nan ana rarrabawa ne kamar duk ko'ina an san da shi wanda kuma wannan irin aikin aikin wanda ba su masu wanda suka yi aiki ba aikin masu mantuwa ba ne tunda da ainihin daga hedkwatan gwamnatin tarayya ne ake rabarwa sai an manta da wani gari sai wani gari sun je suna ta godo da ma'aikata sai a ce a ina ne kuke kilomita yana tsakanin ku da gari kaza zuwa ce ai kuwa ma'aikata sun manta ne sai a rubuta to amma wannan zaka ga ana a tsatsare da ganin ruwan sama mutum yana da hankali ya san cewa aikin hankali ne wanda yake nufin akwai mai yake ba bisa haɗari ba ne to ka gani shigin wannan akwai shi a cikin kafi da shi ma ruwayan wani mai suna harun daga mas'adat bin sadaka shi ruwayan to arrazi wani shahararren masanin tafsiri arrazi fitaccen malami ne na ahalus sunna wal jama'a tafsirinsa babba ne tafsirin razi kuma mutum ne wanda ya nuna gayan irin hikima irin nasa wanda aka ce shi razi har an mashi lakabi da shekul mushakkiki don ko ne sai da bai sa masa ayan tambaya har ma sai da ya duk ya rusa sai da ya rusa duk falsafa ɗin ibn sina da sa shakku sai aka daina ma ko shekara ɗari ba da ibn sina duk ya ibn razi ya wargaza shi sai daga ba aka wani malami nasiruddin din al-dusi ba shekhu ta'ifa ba nasiruddin al-dusi wani shi kuma malamin falsafa shine ya zo ya wanke falsafa ɗin ibn sina ya nuna shi arrazi duk magala ɗati don mutum mutane ba sun san farsafa ba ne mai mutum yin mugalada sai ya ruɗa su akwai mutane da yawa masu sauƙin hankali ana yi musu mugalada sai to ka ta ta wanda suka yi karatu ma sai an zo an tabbatar da ƙa'idodi na ilimi cewa wannan abin mugalada ne ba ka ba zai shiga mutum dubu mutum yana ajin usul zai sha mamaki in wani aka kawo wani ziyori sai ka ga an tafi da kai ka ga duk yayi sai kawai wani sai a zo kuma duk a warware sai ga kuma ya warware ce to wannan wani irin alamari bayan gashi an su kafa maka hujja da hankali hankalin ka ya baka ce eh ko hakan sai kuma a zo a sake kawo na hankalin sai ga gashi gumba ga wani sai kuma a sake zuwa da wani hankalin sai ga a ce ba ba haka bane wannan ce to kaga in ba mutum hankalin ya hankaltu ne sosai ba ba zai iya gane yadda aka tafi da to shikenan shekau razi dai a ci yana cewa ya ce mutane sun yi saɓani a kan me ma'anan huwar da zai an zara mina sama'i ma'a shi juba'i abu ali juba'i kenan shi ma malaman shi malaman ama shi ma malami ne mai shi ma gwanin mugalada ne shi ma sosai sosai shi ma yana tafsiri ɗinsa duk irin masu ya matsa dinga ya matsa gemu kenan tun ana bar ai ya wuce gemu tun da suna wasa kwakwalwa ne sun wasa kwakwalwa sosai kuma dai yana da yana da kyau in ka in ka iya karatu ka karanta duk tafsirorin nasu ma dubuga dubugan tafsir muka muna karatu mukan kawo ra'ayoyinsu wani lokaci mu ce eh wani lokaci mu ce ba haka ba to shikenan sai suka ce ma'anan Allah yana saukar dura daga sama yana nufin yana saukar da ruwan ne akan girgije kuma daga girgijen ya saukar da ya saukar a ƙasa suna cewa to zahirin nasi abin da yake nufi saukar ruwa daga sama saboda haka kuma wannan baya karban tawili in ji juba'i saboda haka sai a koma ga zahirin kalma an zala mina sama'i ma ya saukar da ruwa daga sama kaga kamar wancan hadis da muka karanta ya nuna ruwan daga al'arshi ne kaga yana saukowa daga sama kenan ma'anan sama ta ɗaya kaga shi kuma ta sama ɗayan kaga mun jima daga sama ta amma a wani hadisin bayan nuna duk ruwan ba ne ya ce kamar guga ne zai ce kun ba kowane ruwan farko shi yasa ya ce shi yana da wani wata guga da aka sauko da daga daga wani al'arshi din saboda haka shi ne zai zo ya zuba akan wannan sannan a sashe cakuɗa sannan ya je ya haɗu da sauran to sannan sai wasu ka ce ainihin magana ta biyu in ji dai juba'i din ya ce ko kuma arrazi yake bayan ya kawo maganar juba'i ya ce an zala min janibis sama ma daga bangaren sama magana ta uku daga girgije girgijin girgije yana sama ne aka ce su allah ta'ala ya amince ya ambaci girgije sama saboda laraba suna kiran duk abin da ke birbishin kansu sama to sai kuma ya dawo ya ce to ayin ka ce daga sama nan sama kenan in mutum ya hau tsauni fa in mutum ya hau tsauni fa akwai ban san wannan yakan buga waya ba sai buga man ya bata mun karatu na idan mutum ya hau tsauni dogo za a ba mu da irin wannan tsaunukan ana amma kila muna da shi wajen wurare masu tsaunuka to sai daga nan saman tsaunin sai sai ya hango girgije a ƙasan shi to sai ya ga yana ruwa a ƙasa shi ba yana birbishin gi- shi wannan ya bada misalin kamar yadda zama amma mu muna ba shi misalai daban-daban yanzu mu muna hawa jirgin sama daga in kawo jirgin sama za ka hau saman giragizai za ka hango giragizai a ƙarƙashin ka ne kuma abin ana ruwa ne za ku sauka eh, za ku hango an za ku hango ƙasa sosai din za ku hango girgiza in ma da yake yanzu ma har waɗansu jiragen sama suna sa maka mm, kamara din pilot in kana da bukata ka gani shi shi kamara din pilot in- akwai wanda yake kallon gab- gaba da wanda ke kallon ƙasa ko a duhu yana gani ko ta tsakanin giri zai hango gani tangara to a- a- a inda kake zaune a kujerun ka kana kallon kamaran pilot in kana so sai ka matsa sai ka hange da pilot da ke ganin gaba ko ka hango kasan da kake ko da cikin dare ne tangaran yake gani ya saboda yana da raida wanda ke hango a fes to to misali idan ka duba zaka ga ainihin ka- ana ruwa amma kuma ko kuna saman girgiza to kaga a wajen mutanen ƙasa ruwa na sokowa daga ina yawwa to kai da kake saman girgijen kuma za ka ce ruwa yana sauka daga ina ne sai ka ce daga ƙasa kenan ku amma ka gwai ne ya ba da misalin tsauni akwai wani hoto yana nan akan akan nuna hoto hoton mu tare da shahid ahmad muna kan tsauni ne wani gari wai shi salman to kuma tsa- shi shi a kin- a cikin girgije ne sosai in kuma aka wuce sama za ka hango giragiza a ƙasa sosai suna ruwa asa ka wuce girgijen saboda wurin sun ci yafi bisa hatuwa da sukan ta zuwa wurin a mun je wani wuri wani ƙauye shi jawahir dai kuma da mutanen ƙasashe daban-daban suna ta zuwa su hawo tsauni din iyakan bisa kenan to a a wannan a wannan wurin za ka hango ka wuce girgizi giragizai na ƙasan ka ne to irin wannan ko kuma wannan wani ma haka muna shan shayi muna cikin girgiza ne tsundum da sanyi sosai to ka ainihin kuma to ya kenan in ruwa yana so shi wannan su wannan wurin su ba batun ana masu ruwa daga sama ne su a cikin ruwan suke su mutanen wurin a cikin ruwan kawai suke saboda girgizan tsakiyar su ke ratsawa so ba zai sauko musu sama to alayi halin sai ce to in haka nan ne ai ka ga wannan duk ga- gaddaman ya zama ba- batacce abin da muka abi- abin sani saukar da ruwa daga sama sama din lalle yana nufin abin da dan adam yake gani ba kamar da alkur'ani yana magana da mu ne da yadda muke gani abubuwan da muke gani zahira saboda in aka yi mana hidabi da abin da yake waƙi'a to ba ganewa za mu yi kamar yanzu muna magana za mu ce rana ta fito ko ba kuma ke cewa ba? rana ta faɗi amma hakikatan da rana tana fitowa ne tana faɗuwa ne ba ta fitowa ba ta faɗuwa tana nan yadda take to amma inda za mu ce to yanzu muna ina saboda mu ne muke juwa inda za ka ce mutane ba fa rana take juwa ba mu ne muke juwa zai ce da Allah kai mahaukaci ne na mutum da aka ce masa wai ai ƙasa na juya ne ce tun da nake yaro ƙofar gidan nan nan yake kallo to gudun ya juya ku." to bai san cewa in ya juya ba ba zai gane ya juya ba saboda gaba ɗayan ka- to inda za a ce mutum ai ƙasan da muke akai tafiya yake kuma da gudun gaske duk abin da ka san yake gudu to bai kai ƙasan nan gudu ba a gucin gaske muke gudu amma ba mu ji kuma wannan dai wannan bayanin shi kyale ma masu masu karatu sa sa yi a a aji amma mu dai me muke gani rana tana fitowa ko muna ganin tana faɗuwa kuma za ka a cikin alkur'ani ana maganan fitowar rana da faɗuwar rana ko ba haka bane saboda zahirin abin da mutum yake gani kenan saboda haka kuma haka nan za- da zahirin ake amfani saboda haka shi zahiri abin da ake cewa sama ruwa daga sama daga saman shi ne saboda abin da yake gani kenan zahiri kamar fitowar rana da faduwanta amma in aka in aka bi hakika ne za a ce to rana tana fitowa ne tana faduwa ne sai a shiru ce to in ta ce ta fada ita take fitowa da da safe ko wata ce daban in ka ce ita ce to ina take lokacin da daddare din nan an kwansa ta a buhu ne aka koma da ita gabas baka sani ba ta sake fitowa ko ya aka yi sai ka yi shuru kuma yanzu dai da yake yanzu zamaninmu na hanyar- hanyoyin sadarwa daban-daban mun san cewa yanzu in ka- in- in- yayin da yanzu inda rana ke faduwa a nan wajenmu tana kunno kai ne a wajen wasu yanzu wajen ko- kowane lokaci da ka sani lokaci ne wani lokaci ne a wajen wasu hadda hata da minti ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ragowar minti ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya tsakanin wannan ɓangaren da wannan ɓangaren da wannan ɓangaren da wannan haka na abin yake saboda haka ko da lokaci rana tana nan in ba ta auren ku tana wani wuri ne yanzu yadda muke nan tana shirin faɗuwa wasu kuma suna ganin ta ƙauƙau wasu a zuhur ne yanzu wasu kuma hantsi ne yanzu wasu kuma yanzu take hudowa wasu kuma dare ya riga yi wasu tsakan dare ne haka a ƙasa kuma a dai ƙasa doron ƙasan muke to shikenan eh, wa- wannan dalilin yasa shi amir mai yake yake ma mutane magana ya musu magana shi ma da abin da suke gani ne sai ce su wa'annan sama da ƙasa mu di'ani lirabbikum masu da'a ne ga ubangijin wato ko da kuke ganin suna maku abubuwa din nan to wani ne ke juya su shi kamar shi- shigen wannan kamar yin fa'ida faɗin Allah ta'ala faƙala laha walil ardi iti ya tau'an au karha qala ta ataina ta'i sai aka same shi su kamar masu hankali suna magana alhali hakikatan abin da yake nufi Allah ta'ala yayi sama da ƙasa yadda ya so ne sa'un kaman kun faye ku shi ma ba wai bai- ba ainihin kalman kun ake gaya masa kawai Allah ta'ala yadda ya so abin shi haka yake yin abinsa kawai shikenan kamar da wayansu hudubobin najir balaga a baya da ya nuna cewa shi a wancan ma huduban na na- na jin wani na na batun sa'an akwai wani akwai huduba da ya akan batun al'amarin halittar sama banda huduba ta farko wanda yake cewa bilar wiyatin ajalaha ya Allah ta'ala ya yi wa'annan ne ba tare da kaiwa komowan tunani ba haka nan ya abinsa ba tare da sai da ya kai komo da tunani sai ya abinci ba to ya ce kuma wa ma asbata ta juda ni lakum bi barakatihima tawajju allakum wala zurfatan ilaikum wala li khairin tarjuwanukum minkum kuma da- su sama da ƙasa dinnan su biyun nan ba su abubuwan da suke muku dinnan suke suke muku baiwansu na albarkatunsu sama ta zuba da ruwa kenan ƙasa ta tsirar da tsiro da ku ba suna yin muku ne saboda s- suna ganin wani abu ya same ku ne tawajju allakum saboda tawajju yana nufin muna iya cewa eh, tausayi don waj shine zafin ciwo tawajju allakum saboda z- zafin ciwo da ya dame wato ta sun gasko na cikin wani hali na takura ka ce sama ta ce "Mm, mutanen suna shan wahala barin zuba masu ruwa sai ta zo kuma ƙasa sai ta ce Allah sai ke ban tsoro da tsoro ba za su mutu sai ta tsoro da shi to ba haka nan bane ba wai domin s- eh, suna ganin kuna takura ne sai suka ce bari mu su su- su dan saura tsarara maku ba wala zurfatan ilaikum ba kuma domin suna neman suna neman kusanci ya zuwa gare ku bane ko ko- wala la khairin tarjuwan lakum ba ko kuma ba suna neman wani alkhairi ne wajen ku ba don ku yi masu rabu da yannan tamaman kamar yadda su mutane abinda aka sani adatan mutane sukan yi sukan yi abu saboda wani dalili wato wasu sukan mika sukan yi kyaututtuka ko su ba da wa'insu abuwa domin saboda wani dalili ko don a gode musu ko a yaba musu ko domin a biya su ta wata hanya in i- i- i- i- i- i- idan wani ya zo yana rabon wa'insu abubuwa haka yana ta rarraba mutane sai- ya- ya- yana iwa yana ta rarraba musu ne domin su ce masa shi kaza ne ko su gode masa ko su biya shi ko wato galiba galiba adatan dan dan adam in yana yin abin sa yana yi ne domin shi ma wata ra'ayi masa sakamako to su ba suna tunanin za ku yi masa sakamako bane Mhm. ba suna tausayin ku ne suka yi muku ba kuma suna tunanin za ku biya su bane Yawa. ba wanda bai su wa'annan jukkuna ne jami'ai bilhassali ma ko da yake a luga din an sa masa hankali amma ir- aro ne ma'anan da yake nufi shine ana juya su an fahimta ai muka ce rana ta fito rana ta faɗi inuwa ya takura ya yi tsawo yanawa ya, ya, ya, ya ragu hakikatan muna jingina wani abu ne daga ba daga ba- ba daga aiki kamar misali inuwa muka ce inuwan ya yi tsawo a yanzu ya ragu to tambaya inuwa, inuwa ke raguwa ko ya- inuwa sai ta ce bari in karu sai ta karu sai ta kuma ce bari in ragu sai ragu juyawan wani abu ne ya sa inuwan ya zama haka to haka nan su ma juyayen rana da wata da taurari ana jujjuya su ne sai mu kuma sai mu ce su suka yi amma mannan majazi ne hakikatan wani ne ke juya su saboda ainihin ayyukansu ayyuka ne suna yin aiki ne bisa nizami takwini ba ta shiri'i ba mun karkamo minin guda biyu mun sha amfani da su akwai abin da muke ce mashi alamar takwin shine wani abu wanda yake tsararre haka yake yake gudana saboda haka aka shirya shi bisa dokan da Allah ya riga ya shimfiɗa shi akai haka yake tafiya kamar fitowar rana da faduwanta to akwai waɗansu abubuwa kuma wanda suke ta shiri'ai su ne wanda ake cewa a yi an bar ma mutum yana da zaɓi to su sammai da ƙasa nan suna bin shari'a ne ƙa'idan shari'a suke bi amsa a ba suna ba suna ko da yake an jingina musu ɗa'a nan walakin na walakin umirata bi manafi kumfa a ta'ata amma an umarce su ne da su amfanar da ku sama da ƙasa kenan sai suka yi ɗa'a wa uqimata ala hududi masalahikum faqamata an tsaye da su akan iyakoki na masalahojinku ne sai suka tsaya bisa ka'idodin to wannan ma ya nuna maka asarari wannan al'amarin takwini ne wato an nizamta su ne a wannan tsarin aka bi da su akan ba an ba an ce musu ne ke sama karfa ki bar mutane baki masu ruwa ba rikin gagari ya fara bushewa lokaci ya ke fa zuba ruwan nan in fa baki yi ba fa za ki gamu da ni ta ceto wani lokacin yanzu ya ce ga lokacin da amma baki ba za ki ɗaki ɗanɗana koda za ki shiga wuta ta ce ai na jin tsoron wuta in na yi mai za a bani a ce za a sake aljanna ke kuma ƙasa tsoro da tsoro in baki tsoro da shi ba za ki ɗanɗana koda ta ce a ai ba ba na so sai suna bin umarni inda haka nan ne duk da mun marmace da ba mu saboda ran da sama ɗin ta yi sako an gama ran da ƙasa ta yi sako an gama amma su ba ainihin suna da zaɓi ne ko da ke mala'iku su umarni suke bi su nasu ba takwini ba ne umarni ne da hankalin su suke amma ba su sabon Allah sun ba su sako sam-sam amma shi mutum sai aka sa mashi shari'a aka ba shi zaɓe ko ya yi ko kare yi wasu mutane sukan ɗauko abin da yake a alamar tashiri'i sai su sa shi a takwini waya za a yi allah ya ba da umarni sai ya zama kun ba ya za a yi inda gaske ne allah ya hana abu amma gashi ana yi kun ba abin da ya faru to kaga su sun ɗauka abin zai zama haka nan ne zai takwinai ne na sha ba da misali da wani kama a ce da ainihin lokacin sallah in yayi sai ka ga jikinka kawai zumbur ya tafi da kai ya tafi ya arwale ka kawai sai ya tafi da kai kawai ya tsaya ya kabbare ka ya ruku'e ka ya sajje da kai kawai kai ba kana son ka yi ba kawai sai ka ga yana ta tayi da kai to ya zama takuyi ne amma tun da tashiri ne an ce mashi an ce maka kai in baka yi ba fa sai sama ta faɗo ta shiri ike to mutane sukan ce to me yasa ake saban Allah sai su ta mamaki wannan to ai ba a gidan ta koyi ni bane ko ba horon ta shiri ne an ce ka yi ne kuma an gaya maka sakamakon kowanne to sama da ƙasa ɗin nan a haka nan suke ba al'amarin ba haka bane da haka nan ne aka ce musu sun sun gada masu saba da ko ne ya wargace Allah ta'ala ya tsaye da su ne yadda ya ga dama suke wannan wannan abin da abin da ke jawo hankalin mutane da wannan magana na hudu ba shine nuna musu cewa waɗannan abubuwan da kuke gani wani ne ke yi shi wani nan kuma ya ce muku ku yi ku bari amma ku kuna kin yi kuna kuna kin bari wato abin da aka ce muku ku yi sai zan ku yi ba abin da aka hana kuma sai ku aikata to shi mai juya wannan abin yana iya ga dama ya sa hannu a kan al'amarin kamar shi da yake saukar da ruwa na yana iya gana ma kuma ya riƙe ruwa ba kaga ba saman nan ita ba ita take da iko ta ba ku ruwan ko ta hana ku amma shi mai iko kan saukar da ruwan sai ya riƙe saboda wani aiki na ku yana iya ɗanɗana muku sai ya ɗan riƙe ruwan sai ku shiga magiya sai ku gane cewa ashe shi ne mai yi kuma ya lai kamar da muke faɗi wancan garin ce lalle ku mutane sun riga sun san wannan duk butulcin mutum in ya ga in ya shiga matsaloli irin wannan sai ga ya koma ma Allah da zaran an gaba ruwa sai ga mutane sun shiga magiya ashe sun san wani ne ke yi sun sani sare sai dai sai dai su yi butulci amma sun san Allah ne ke har masu sako sai kaga sun fara tunanin cewa to yaya kenan kar kuma wannan suna ganin waɗanda za su ce akwai ashe mai iko ashe sun san da akwai to a cikin wannan magana da amir mun yake akwai nuna da kamar ayan Allah da take cewa wa min ayati yurikumul barqa khawfan wa tama wa yunzilu minas sama'i ma'an fa yuhyi bihi al-ardha ba'da mawta inna fi dhalika la ayatin liqaumin ya'qilun a cikin suratul rum aya 24 da kuma aya ta gaba 25 yana cewa wa min ayati an taquma as-sama'u wal ardu bi amri thumma idza da'akum da'awatan min al-ardi idza antum takhrujun yana cikin ayoyin Allah yana nuna maku walƙiya a matsayin abin tsoro ko abin sa tsammani wato kaga walƙiya mal wani lokaci kana sa rai ma'ana cewa alamar ruwa ke to kuma lokaci kuma za ka ji tsoron kila kuma tsawa kuma yana saukar da ruwa daga sama ya rayar da ƙasa bayan mutuwarta inna fi dalika la ayatin liqaumin yaqilun a cikin wannan saukar da ruwa akwai aya ga masu hankali ومن آياتي daga cikin ayoyin Allah an taquma sama wal ardu bi amri sama da ƙasa su tsaya da al'amarin sa wato suna tsaye bisa umurnin sa ne abin da yace musu su yi su suke ba su sabawa ma suna tsaye da kamar yadda yace musu thumma idza da'akum da'awtan min al ardi idza antum takhrujun sannan in ya kira ku kira ɗaya daga ƙasa sai gashi kurka fitowa to ma'ana ranar kashin kiyama a cikin ayan cewa a rayar da ƙasa bayan mutuwanta akwai ishara ga cewa ana raya ƙasusuwa bayan sun rududdige wato mutane da ake shuka su kamar yadda ake shuka doya kaga an kama an kabari ne ake ma doya ne sai kuma sai kaga an yi ruwan sama sai kaga doya ta tsoro haka ma duk shuka ana a kabari ne za ka mutum manomi ya yi kaburbura ya kaburbura ya kaburbura da yawa yana ta bizne gawawaki gawan masara gawan gero gawa yana ta bizne duk bayan ya gama su jana'iza sai an kai ruwan sama sai ka ga zai ga sun taso da rai to akwai wani ruwan da shi kuma shi kuma zai taso da jikunan mutane akwai aya ga wani wannan yana nuna muku cewa kun ga wato kenan wannan kamar magana amirul mu'minin kamar wannan ayan yake magana dangane su walakin na kuma ba ya ce walakin na kuma ya ce walakin ne amma ma'anan walakin na kuma ne umira ta bi mana ifi kun fa ta ta wa qimata ala hudud masalihum fa qamata wa ga mun dake cewa wa min ayati an taquma as-sama'u wal amru wal ardu bi amrihi sama da ƙasa suna tsaye da umarninsa an umarce su ne su suka tsaya da abin da aka ce masu yi ba su sabawa to na ga karatun a wannan ma yana nema ya ƙure mana lokaci ya ƙure mana akan wannan zan kyala wannan hakan wato abin a dunkule abin da amirul mumini ke cewa shine wannan sama da ƙasa ɗinnan da kuke gani suna tsayawa da masalahohinku to wani ne ya tsaye da su akan hakanan suke tsaye akan hakanan wane ne wannan allah ta'ala saboda haka shi in ya so ya shiga tsakanin abin da suke gudanarwa sai ya shiga tsakani tunda shi dama ya tsaye da abin saboda haka yana iya shiga tsakanin saukar ruwa daga sama yana kuma iya shiga tsakanin tsirowar tsiro yana iya busar da tsiron ya matar da shi wani lokaci ana ruwa ma ana matar da tsiro rudun da abubuwan da kan sami mutane ya su sami karancin abinci ba lalai wani lokaci ma rashin ruwa ba ne wani lokaci ma ruwa ma yana iya yawan gaske ya zama an rasa abinci wani lokaci kuma ai ruwan yana iya zama daidai wa daida kuma abincin ya samu sosai waɗansu tsutsotsi zo su cincinye ko wasu ƙwari ko wasu tsuntsaye sai zama kuma an shiga duk kuma matsaloli ne samawi ko ardi wata matsala daga sama ta sauko ko daga ƙasa ta sauko kama akwai ma akan yi ma wani abin ake ce ma jalid wani abu da kan faffaɗo da sama ya karere shuka da itatuwa dunkulallu haka ya karere su shikenan kuma sai ya zama an gama ko ƙasan ta fito da wayansu irin tsotsotsi duk su cinye amfanin gonan sai a gan shi ya bushe kuma ana ruwa ko ambaliya ko wani irin wannan to kaga dai wa'annan ya nuna cewa wani ke jijjiwa al'amura so shi wannan mai juya al'amuran shi ne Allah don ku koma gare shi shi yasa yake yake nuna muna musu da abin da hankalin suke gani kuna ganin saman nan da ƙasar nan yadda suke abin nan kar ku ɗauka suna muku abubuwa ne ba su suke muku ba wani ne ke juya su don maslahan ku idan ku ga sun tsaya da al'amuran naku to wani ne ya tsaya da al'amuran haka to bayan ya faɗakar da mutane dangane da wannan kaga wane ne mai yin wannan Allah ke sai ya ce to inna Allah yabtali ibadahu indal a'mali sayya Allah yana jaraba bayansa a yayin miyagun ayyuka in suka yi munanan ayyuka sai ya saukar musu da bala'i Allah kan saukar musu da bala'i yabtali ma'ana yana saukar musu da bala'i sai sauka musu bala'i saboda mummunan aiki waya mummunan aikin su ne ya janyo sai kuma sai aka rike ruwa din sai ruwan ba a yi yadda aka saba yi har ainihin tsuron da ya tsiro ya bubbushe in fari ya fari sai ya zama har ya shafi dabbobi sai su fara mutuwa sai kuma cututtuka kuma su farfaso yana yana jarraba yana ma'ana yana jarraba su ma'ana yana saukar musu da bala'i domin bala'i ga azalimi ladabi ne horo muna ce mishi jarraba mu akwai da hausa muna ce mu jarrabawa haka muke cewa makaranta ma sai ka ji an ce ana jarabawa kaga ana musu bala'i kenan kaga ne sai a sa musu wani abin nan kamar yadda maman kamar yadda in mutum ya yi wani laifi akan masa horo kamar a ce ya shimfiɗa tafin hannunsa a buga masa rura a kwance sau takwas pap pap pap ko a ce da kaifin rura za a yi mashi sau uku misali kaga an hore shi ke to kaga an ladabtar da shi kenan saboda haka shi bala'i ladabi ne saboda haka sakamakon zunuban mutane sai Allah ta'ala ya sa masu wani bala'i don su ladabtu yana da da me yake musu wannan jarabawa binaksin binaksin samarat ɗaya ke da tawayan samarori na ce samarar kamar da ana cewa matsari yake ce wannan ma ya kamata ko da ba wuce tana bai da samar salati ne yana cewa talatin ne sai yawan ce sai ya ce wannan tamarat ya huta wani tijoji yake nufi abinda ke samarat ba lalai ka san muna cewa samar 'ya'yan itatuwa to ba lalai ba duk abinda ke intaji na na abubuwan da ake shukawa da 'ya'yan itatuwa da abin da ake girba da abin da ake yanka sawa'un shinkafa alkama gero dawa masara wanda ake karaya ko rake ma da aka fasge shi duk abin da aka fito da shi ko kuma doya da dankali da ake ciro jijiyoyinsu ko ma menene kaga rake jikin karan ake ci aiko to wa'annan duk abin da ake samu daga wa'annan su ne samarat kuma wani iri su ne samarat kaga samarat bai tsaya ga 'ya'yan itatuwa ba kenan to hafsir barakat da kuma rike albarkatu albarka shine kuma shine karuwan abu maimakon ya yawa sai ya zama ɗan kaɗan kaga idan aka riƙe albarkatu sai ya zama maimakon a girbi mai yawa sai a kaɗan wannan mun ce kayan noma kenan to na kiwo shi ma akwai albarkatu ya zama kamar nonon da za a tatsa wajen daga hantsan saniya ya zama ɗan kaɗan ne ba isasshen nono ko kuma kwayayen da kaji suke suke zama 'yan kaɗan ne ko hayayyafar da dabbobi suke zama 'yan kaɗan ne duk kaga duk riƙe albarkatu kenan ya zama abu ba ya da yawa ma'ana ma'ana bai da albarka don albarka ma'anan baraka shine karuwa an ce abu ya albarka ma'ana ya yayar wata kenan in ya rasa albarka ya ya tankware kenan ya zama kaɗan to yana yana iya cira ya rage ya rike albarka hafsul barka rike albarka ya zama ba abin ya ya maimakon a sami albarka sai ya zama ainihin babu albarka wa iglaqi khaza'in alkhairat da toshe kulle taskokin alkhairai wacce wannan kuma in kun lura kamar magance kun lokaci zancen manzo Allah sallallahu alaihi wa zaka ga fassaran ayoyi ne zancen amirul mu'minin kuma zaka ga fassaran ayoyi ne da hadisai wannan shi ma kaga ayat da take cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwal wal-anfus wath-thamarat za mu gwada ku da wani abu na tsoro da yunwa da tawayan dukiyoyi da tawayan rayuka da tawayan tamarori tamarori na ta'inci to kuma wannan jarabawan da allah kan yi tattawaye a babin menene a babin ladabi ne ladabi kuma a babin menene a babin tausayi ne ba a babin fushi ne da rashin rahama tamaman kamar yadda mutum yakan ladabta da yaro in yaro ya fara haka yana roƙo sai a ɗan buge hannun nasa ana ƙwara hana shi ya daina roƙo masara ko kuma ya ɗauko kayan wani a ce mayar na ka ɗauko wannan mayar in ka sake ɗaukowa sai ka ci bola to kaga wannan a babin mene ake mashi wannan tarbiyya tausayi a babin lullufi to haka nan shi ma allah ta'ala inda ya saukar mu mutane da bala'i to lokaci ba ne shi ma a babin tausayi ne li ya tuba ta'ib duk mai tuba ya tuba wai kada mai kamewa ya kame daga bata ko abin man ce kala'i shine kamar tumbuka ya bar abin kenan ya daina yi wa yatazakkaru mutadhakkir mai mai wa astuwa ya astu wa yazdajir man yazdajir mai tsawatuwa ya tsawa astu shi ma kamar yadda muke cewa duk zaka ga du'ayoyi ne amirul mu'mini ne yake kakawa insha Allah da yake lokaci ya kure mana dama ba mu zo da wuri ba amma dai kuma dai nan gaba za mu karanta وقد جعل الله سبحانه الاستغفار سمي مغانا كان استغفار وصلى الله على محمد وآل الطاهرين وناس إشكال Allah ka gada na abin da muke karantawa. شرير المبشرين كرام يقوم أيكتا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين